الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkanmu da sake haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na tauji alƙira'atul mutawatira wa shadza bil ulumin lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda kuma wannan shi ne majalisinmu ko zamanmu ko darasinmu na 121 kenan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makonmu da mu da ku gaba ɗaya. Mun kai ƙarshen wato suratu sa'ad ajiya a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi ne a cikin wato suratu azumar. Yawwa. to kenan idan muka duba za mu tashi a aya ta takwas a shafi na 459 a cikin suratun zuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iza masal insana durrun idan ɗan adam cuta ta shafe shi an gane ko da arabbahu zai kira ubangijinsa Allah kenan kaga bai ce da Allah ba dan ya san Allah shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir muniban ilayhi na mai da al'amari zuwa gare shi harkoki sun ta'addara sun cabi Allah ce summa idza khawwalahu ni'matan minhu sai in Allah daga baya Allah ba shi ni'ima minhu daga wajen Allah nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl sai ya manta ma kana yad'u ilayhi nan ko ka ce allazi nan man bi ma'ana man kinan ya mance Allah da yake kira ko ko ya mance nau'in addu'o'in da kasance yana ma Allah waja'ala lillahi andadan sai sanya ma Allah kishiyoyi an gane ko li yudilla an sabili wato li yudilla in an karanta shi da dhamma fi'ili ne ruba'i daga adalla yudillu an gane ko idlala adalla asalin shi adlala ne yudillu yudlilu ne an gane ko to li yudilla an sabili wannan wato ita ce qira'a ta jamhur wanda kuma imam ibn kathir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri da ruwais wanda rawi ne na yaqub sun karanta liyudilla an sabili don ya bace daga hanyar Allah to an ce liyudilla kuma sai da manto kenan liyudilla fi ili turasi ne dalla yudillu shi kon ga liyudilla don ya batar kenan nan ya nuna liyudilla shi don ya bace ne kaga da ya sanya ma Allah kishiyoyi wasu malamai suna cewa allamu lamul aqiba ƙarshe zai ɓace ne daga hanyar Allah domin shi wani lokacin ba ɓata ce yake nema ba an gane ko wasu malabi suka ce a zai ɓace saboda gaskiya ta zo mishi ya gane da lallai ya kika ɓata kinan kawai shi da kanshi don ya ɓace ne ko kuma a ɗauke ta in an hankalta ma ɗan adam lamun aqiba ce in an hankalta ma wajen Allah subhanahu wa ta'ala lamu at-ta'lil ce tunda Allah ya san yayi haka ne don ya ɓace to to qira'a ta liyubilla ta jamhur dole sai an kaddara wani abu don ya batar kinan liyubillan nasa an sabile don ya batar da mutane daga hanyar Allah qul Allah ce kace tamatta bi kufrika qalila ka ji dadi da kafircin ka kadan innaka min ashabin nar ko ashabin nar ga masu imala ko kai kana daga cikin ma'abuta wuta Allah kai mu tsari to wannan shine wato kenan qira'a guda biyu ko nau'i na karanta kalma guda biyu da yake ƙarshen wannan aya li yudilla da li yudilla mun gane ko wannan aya tana da waɗanda take kamanceci da su a cikin alkur'ani nan cikin wannan sura akwai nan wa idza massal insana durrun ne a aya ta 49 akwai fa idza massal insana durrun da'a na an gane ko kinan na biyu da fa'un yake fara wanga kuma da wawun sannan nan durrun nan da a rabbahu a na farko can ko da ana sun ma idan hawalna hu ni'matan minna qala inna ma utitu ala ilm sannan a cikin suratu yunus akwai wa idza masal insana durru an gane ko da ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima can da wawun ne sannan kuma akwai al alif wal lam wa idza masal insana durru da ana li janbihi sai Allah subhanahu wa ta'ala ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih idan muka duba wannan wurin amman imamu nafi' al-madani da imamu ibnu kathir al-makki da imamu hamza al-kufi sun karanta aman aman aman ba tare da sun yi ma mimun shadda ba aman yawwa eh eh bi takhfif yawwa su ko sauran sun karanta amman kina an yi ma mimun shadda to ya bayani shi ki to sai malamai suke cewa idan mun ka kalli kira'a wadda akwai takhfiful mim aman kira'a ta nafi' da ibnu kasir da hamza sai zaman to ita man din nan mausula ce bi ma'ana allazi kenan dakhalat alaiha hamzatul istifham at-taqrir kinan hamza ta tambaya ce ta shige ta aman kinan a tambaya ce kamar yadda larabci ana tambaya da alhamza tana da cewa adawatul istifham sun ka ce wa yi ƙaddaru mu'adalun alaihi za a ƙaddara mishi abinda zai zamanto zai daidaita da shi an ce mu'adal kama abubuwa ne guda biyu inda ake son a nuna bambanci tsakankaninsu to shi ake cewa mu'adalun alaihi an gane ko sun ka ce to kiran mu'adalun alaihi hal yastawi kenan sai ka ce aman huwa qanitun kamar ja'ala lillahi an dada shin yanzu wanda yake mai da'a ga Allah yana zaman tuwa tamkar wanda ya sanya ma Allah kishiyoyi kaga ba za su manto ne ba dalilin da yasa sun ka kaddara kamar ja'ala lillahi an dada saboda ya ce wa ja'ala lillahi an dada li yudilla an sabili mun gane ko yawwa waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa ita ƙira'a ta nafi da ibn kasir da hamza a man huwa ƙaritun alhamza ba hamzatul istifham ba ce ba alhamza ba ce ta tambaya hamza ce ta kira an nida to an ce nida kidan ba a kawo mata al-mu'adil tunda ita hamza ta tambaya ita ake kawo ake kawo ma mu'adil abinda za su daidaita za a daidaitar da shi da shi duk da yake ba ɗaya bane kina aman huwa sai ka fassara shi da aman nida ita alhamza lin nida'ul qarib ita ko ya'un lin nida' lil ba'id nida'ul ba'id in kace aman kenan kusa da kai shi in nace ya muhammad yana mi yana nisa in nace a muhammad kenan kusa yake dan mu gane da kyau kariba cikin balaghatul wadiha wajen annida sun kawo adwat da kuma da suke fita daga asalinsu a kuruju an muktadar zahir babi na al'insha to kenan yanzu nan sai ka ɗauki cewa aman a wannan fassara ya kai wanda qanitun ana al-layli wa sajidan wanda kake da'a ga Allah nan qanit kana iya dauka shi ibada domin asalin shi tana nufin da'a ga Allah ko kuka ce tsayuwar dare sallah ta dare sajidan mai yawan eh, mai sujada wa qa'iman kuma yana tsaye hazarul akhirata kuma yake tsoron haɗo shi da Allah lahira wa yarju rahmatar rabbihi yana kuɗin rahama ubangijinsa kinan kamar an kira shi ne saboda mi aka kira shi saboda himmantuwa da shi kinan a wannan fassara da mun ka ɗauka ta Ham- a hamza ta nida'i ce kinan babu mi babu al-mu'adal mun ji wannan amma dai abinda an kai ɗauka a ɗauke ta hamzatu istifhamut taqriri ce ya fi fitowa a fili kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun karkashin wannan aya to sauran qura da sun ka karanta amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yajudu rahmat rabbih su am sai a dauke ta nan muttasila ce kenan am man ita ko man tana nan matsayin mi al-mawsula wal mu'adal mahdhufun qablaha kina an shafe abinda an mu'adal wanda za a daidaitawa da shi qablaha kinan hadhal kafiru khairun am alladhi huwa qanitun kina sai a kaddara nan qablaha in mun duke am muttasilati kinan da anka ce waje ala lillahi andadan li yudilla an sabilihi sai ka kaddara shin yanzu shi wanga dai sallama Allah kishoyi hadal kafir wanga kahire khairun amman huwa qanitun ala allahi sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih an gane ko to sai dai wanga ra'ayi na a kaddara shi gaba Eh, shi abu hayyan tauhidi ya ga bai dace a kaddara wani abu gaba ba sannan a kawo mu'adi yace irin wannan kawai ana tsayawa ne da abin da yake sima'i ne larabawa suka ji shi to sannan kuma eh, shi abu hayyanu tauhidi ya tafi cewa a waɗansu malaman lugu sun ce cewa ita ga an munkatai a ce ya an ce munkatai a ma'ana ta yanke magana am kenan takdiru bal a a a bal man huwa qanitun ana al-layli bal a a a man kina amsa zamanto munqati'a da aka kaddara mata bal sai zamanto ka shiga sabon magana ce man huwa qanitun ana al-layli ka gairihi shi yanzu wanda zamanto yana tsira da daddare ya zamanto a tamka wanda bai tsira da daddare ba za su zamanto dai ba to kaji yadda malamai sun kai taujishin waɗannan qira'atu guda biyu in mun ɗauke shi hamzatul aman ko mu ce hamzatul linnida'i in ba a yi tashdidi ba ko mu ce hamzatu al-istifham at-taqriri ita ko amman ko mu ce am din nan muttasila ce kenan za a kaddara mata mu'adal gabanta ko ko a dauke ta am munqati'a ce an gane ko yawwa to waɗanda sun ka ce akwai abin da an ka shafe kina amman huwa qanitun ka ghairihi kaga wanda yake ibada ba zai mutu ɗaya da wanda bai ibada ba kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kace shin yanzu waɗanda ba su da sani suna zaman tuwa tamkar masu sani shi na waɗansu sun kace nan ba fi'ili ba dan ba ba ilimin ne ake so a nuna wane yana da ilimi ko bai da ilimi a'a hal al alim yastawi bi ghairi al alim abadan nan wai fi'ilin in ji waɗansu malamai an yi itlaqin fi'ilin amma ana nufin a'a shi ilimin kanshi ake nufi ba wai ana nufin hal yastawi alladhina ya'lamuna ba ya'lamuna ma za walladhina la ya'lamuna walladhina la ya'lamuna ma za ba shi ake zance ba kul hal yastawi al'alimuna wa ghayru al'alimina shine abin da ake so a ce kinan sai da mun to fi'ili ne muta'addi amma dan yazo da ma'anar lazimi haka wadansu malamai sun kace kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun shin kace waɗanda suke da sani suna zama tuwa tamkar wanda ba su da sani ai har abada ba zai taɓa yiwa ba a cikin kowane bangare wanda ya san abu da wanda bai sami nan ba ana nufin ilimi na addini kaɗai ba a'a ko likitanci yanzu waɗanda sun kusa likitanci a cikin likitanci suna da waɗanda kusa likitanci ba ai dole aka da likitanci ba ka ba ko a garin bane eh don ka san wani ana fassara aya sai a a abin nan nan sani ba wai kawai sani na addini ba duk da shi sani na addini babu sani babu eh, abin nan irin shi inna ma yatazakkaru ulul albab Allah ce masu ɗaukar wa'azi su ne ma'abuta hankula su ne suke wa'aztuwa kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 917 don kaga ƙarin bayani wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba wadda za mu tashi a kanta eh, ita ce aya ta abin nan aya ta ashirin amma kuma sai mun ɗan koma ta sha tara Allah ce a faman haƙƙa alaihi kalimatul azab yanzu wanda kalimar azaba ta tabbata a kan shi afa anta tunqizu man fi na yanzu kai annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya tseratar da wanda yake a cikin wuta da wannan ne irin yan mu'tazila da irin 'yan ƙur'aniyuna suke ƙoƙarin kore ceto su ce ai an ce annabi bai da idan yi tsamaki wanda a cikin wuta an gane ko ga ayoyi kuma suna tabbatar da ceto na an ce haƙƙa alaihi kalimatul adabi kafiri ake nufi zalla wanda ba musulmi ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adab al-alim shi kuma ceton da an ka ce za a yi Allah ne ya hudu za a yi shi manzon ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi sanan kuma ce wala yashfa'una illa liman yartada wannan shi da bin kamata mu gani sannan aikin ka bai isa ya saka aljanna ba sannan falala Allah ce dan an ce su za su cece ka a lahira don kayi mummuna aiki ai darajar su ta tassa Allah ba su da musulmi shi wannan ceto to dan haka dai wannan soki burutsu da suka yi na cewa babu ceto akwai ayoyin ceto Tawo, su kan hujjar famatan fa'uhun shafa'atu shafi'i na, ko ba karan bane, ai ana zancen kafirai ne, ba ana zancen mumine bane, sun ka ce hatta a tanar yaƙin ko sun karyata da ranar tashi alkiya, waɗanda ba ana zancen mumine ne mai sabo ba. To sai su ce, to ai wasu an ce suna cikin wuta za a tsamike su, a'a su waɗannan ba ta lamta ta haƙaƙa alaihim kalimatul adab mumini in shirya da sabon kasashe wuta za a dan yi mishi azaba ne daidai gurgudu da shahid da shi wannan ba ta tabbata akan shi kalimatul azabi ba mun gane ko sai ku ya tara da waɗannan mutane sai Allah ce to lakin alladhina taqaw rabbahum sai dai waɗanda sun kaji tsoron ubangijin su Allah subhanahu wataala ko ba haka ba an gane ko to ga wagga qira'a lakin alladhina taqaw rabbahum lakin ce mukhaffafa kina alladhina yana matsayin mubtada alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun ita ita qaurabahum jumla ce ta tasilatul mawsul lahum ghurafun ghurafun ne lahum sai zaman to ghurafun shine mubtada ko ba haka ba lahum shine khabar kin shi sai zaman to to jumla ta mubtada wal khabar tana matsayin khabar na allazina a wannan qira'a amma qira'a ta Abu Ja'far al-Madani lakinnal ladina taqaw rabbahum haka yake karantawa lakinnal ladina taqaw rabbahum sai dai waɗanda sun kaji tsoron ubangijinsu to a nan allazina ba mubtada bane lakinna sai dai ya zama to mi shine ismu lakinna to ga ka'ida shi ya kamata ya dauki fataha to wanga fataha ta shi ba fataha ce ta i'rabi ba fataha ce ta bina'i an gane ko kenan sai zama to ismu lakinna mansub an gane ko to sai zama to lahum ghurafun jumla ce ta mubtada da khabar tana matsayin mi tana matsayin fi mahalli ar-raf'i ismu lakin nan tunda an ce misali lakin na allaha ya shahadu bima an zala ilai kaga lakin na allaha da yake na ismul jalala fata tana bayyana gari shi a yi ta bayyana to shi lakin na lalzina allazina wagga fata ba ta iya arabi ba ce to abinda zai zo bayan lakin na in wancan ɗauki fatami zai ɗauka domba to ita jumlar gaba ɗaya yanzu tunda ita jumla ba a ɗaukar mata domba sai an kace ita kanta jumla fi mahalli arraf'ina ismu lakinna ay khabaru lakinna tunda lakinna tana aiki ne wanda inna take yi ha magana ta rage ta kai in ba baka son ka rikice cire lamun da kafin su dira a bambancin su inna lakinna don wani rikicewa shi kai to Allah ce dai istidraki ne su dai waɗanda sun kaji tsoron Allah lahum ghurafun suna da ɗakuna min fawqiha ghurafun akwai su ɗakuna saman su mabniyatun waɗanda an gina su shi yasa ma yazo cikin hadisi yan aljanna wani yana ganin gidan wani a cikin aljanna kamar tauraro ala ramma yadda kake ganin tauraro haka na gidan wani yake saman naka a aljanna kararin nisa saboda aikin ba guda ba kuma ba aikin ɗaya ba imanin ba guda ba ikhlasin ba guda ba ala ramma amma duk da haka manzo Allah sun sarwaye ba su hasadin juna saboda aljanna babu hasada a ramma kowa Allah ya bashi yarda duniya kanta inda kowa ya yarda da matsayin da Allah ya bashi da mun huta amma abin da ya sa mutane su cikin tashin hankali a ramma Allah ya ba wani abin da yana kuma kace dole dole dole dole ta kai da shi sai kun zar daya nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya in wani ya yi ka wani bangare kana ka yi wani bangare ka yi shi wani bangare to sai kowa shi abin da Bahaushe ke cewa kowa ya ce ba ban gida ne sai a zauna lafiya amma an kiya sai dai ka dibi wanda ya kika ka ce bai iya ba to kaga duniya ku ba ta zama lafiya muna fata Allah shi mu da tsari to ta kadiba cikin wanda za ana ma fi suduri min ghillin tajri min tahtihim al-anhar a cikin tafsirin na Imam al-Qurtubi an gane ko tajri kenan da sauran tafsirai ba waɗanda ɗaya ba nan wani bi inda faɗi tafsiri guda wani sai tsammanin dole sai shi a shi wanga na baka shi na don ka fara diba ka iske sashen maganganu eh in kuma ka kana so ka diba tafsiri in dubu gare ka duk ka diba ƙarshen wannan aya shi ka sa wani da an ce mai ika zagara haka kama umarni na an kaba shi in shawara ta baka in ka gada ma ka ka diba wannan gare ka ta kai duniya ka san dargar ta yawa gari ta yawwa to lahum ghurfun min fawqiha ghurfun kuma saman su akwai su dakuna mabniyatu wadanda an gina su tajri min tahtiha al-anharu qurmu suna gudana karkashin su wa'adallah alkawali ne na Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saka ya saba alkawari nan mi'ad asalin shi alarma mi'ad daga wa'adana wawun kasra ta gabaci wawun an kamar da ta ya'un to madalla sai mu je aya ta gaba wadda akwai taujihi abin nan to aya ta gaba wadda akwai taujihul qira'ata a cikin ta ita ce aya ta 29 inda Allah ce daraballahu matsala Allah ya buga misali daga nan sai ka ɗauki wato almudu'ul qur'ani misallan da Allah ya buga cikin qur'ani suna da yawa inda su kaɗai za ka ɗauka ka yi tahlilin su kana iya hidda wani barnamaji ka ɗauko wanga misali ka faɗi irin fa'idodin da yake ɗauke da shi wani karo ka ɗauki wani wallah kana jima kana karatu in ban manta ba ibnul qayyim ne ya yi littafi amsalul qur'an na dai manta amma dai na yi zaton ibn al-qayyim ko ibn al-jawzi ko kuma ibn al-qayyim amma dai ni na hirin jihar da ibn al-qayyim ya yi shi ya ciro duk misalan da akwai cikin alkur'ani to kaga tahlilin su kuma yana buƙatar ba wai dan ya ci ciro su ba ya isa mm kowane misali yana dauke da darussa masu yawa an gane ko kofa ta bude maka daraballahu masalan Allah ya buga misali rajulan wani namiji fihi shuraka umuta shaki suna nan da an ce rajulan ba wai ana nufin ba kamar namiji ɗaya yake zama bawa an gane ko mace ma yana samun baiwa ko rajulan mutum fihi shuraka akwai masu tarayya a cikin shi ma'ana waɗanda sun kasai shi mutashaki suna daga mushakasa na shine wato suna masu jayayya an gane ko to sai Allah ya buga misali da shi wa rajulan salaman li rajulin da mutumin da ya kubuta ga mutum guda ba ana mutum guda na ya sai shi kamar bawa wanda mutum goma ko biyu ko uku suka hada suka saya da wanda mutum guda zai siyo bawan shi shi kadai to shine Allah ce wa rajulan salaman li rajulin to hal yastawiyani masala Allah ce waɗannan suna iya zaman tuwa misalin su zaman to daidai a'a to sai malamai suka ce idan muka duba qira'a ta ibnu kasir al-makki da abu amur ibn al'ala al-basri da yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriyani sun karanta wato wa rajulan saliman li rajulin an gane ko in an ce saliman kaga ismul fa'il ne salima yaslamu kenan wa rajulan da wani mutum saliman wanda ya kubuta an gane ko yawwa in an ce saliman kinan khalisan li rajulin da mutumin da ya zamanto ya zamanto saliman kinan ya kubuta ya zamanto tatacce ma'ana kudin shi yana matsayin mallakan mutum guda ina fata an fahimci ne to in muka dauki kuma sauran qurra banda ibnu kathir da abu amr da yaqub sun karanta wa rajulan silman li rajulin silman ai a matsayin mastar ne ko yana matsayin mastar to shi ko yanzu ya za a yi da shi sai suka ce to anan sun da mastar ne usifa bihi mubalagatan kama an ce mutum ne wanda yake keɓanta to kaga dan adam kaɗan keɓantuwa daban kenan sai an kaddara mishi wani abu sai a ce mi sai a ce wa rajulan zu silmin li rajulin da mutumin da ya kasance zu silmin ya kubuta mina sharikata daga tarayya zu silmin tun da wa rajulan salaman ko afwan wa rajulan salaman li rajulin zu salamin kenan na fata an fahimci ni tun da salam masdar ne kenan wa rajulan zu salamin li rajulin da mutumin da ya kasance ma'abucin keɓantuwa daga ko ya kubuta daga tarayya ta biyan kuɗi ma'ana mutum guda da ya sai shi aka za ka fassara shi to kaga Allah ce halista wuya da masala an ka ce a'a tabbata wannan bayyuwa ba amma ba da amsa ba dan an sa adin bayyi sai Allah ce to alhamdulillah godiya ta tabbata Allah bal aktsaruhum la ya'lamuna mafiyancin su sani ba nan wannan aya tana bayanin cewa abinda ake so a fahimta Allah shi ya halitta shi kadai kuma sai ce abota mishi shi kadai an gane ko dukkan halittu bayansa ne amma mushrikai Allah shi ya halici dabbobi da kuma gumaka kuma sai suna son su ɗauki haƙƙin Allah wanda ya halicce su kaɗai shi wa Allah ba sai suna yi ba kai in kana da bawanka bawa kai yarda bawan kai je mu da aiki tunda kai ka sai shi kai kaɗai ko ba ka ba to yanzu Allah shi ba sai su yi ba shi Allah shi ya halicce su kuma yace su bauta mishi kaɗai sai suka kiyar da dole sai sun je sun bauta abin da bai halicce su ba abin da su bu sai da shi ga kawunan su ba to kaga yin ga maudu'i na in ka tashi alaran ba maudu'i ne alqur'ani uslubul qur'ani fi tashni'i shirki ka rike shi wanga uslubin da qur'ani ya bi wajen nuna cewa shirka abu ce mai muni na baka misali eh wallahi ku kan makanku akwai wani wata takarda mai Allah sayar da na gani ta ina bi muku da ita yadda ake hada waɗansu mawdu'ai ne a wata ina ganin jami'atul imamu sun dan hiddo waɗansu wani faji inda ake hidda mawdu'ai yalla ana samun ko mawdu'i 400 na ko 500 na inda na gane su ina bi muku da shi ku yi photocopy kuma ku watsa an gane ko yawwa to wannan idan muka duba cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an suke cewa kowace kira'a daga cikin waɗannan kira'o'in guda biyu salaman da kuma saliman an gane ko an yi musu taujihi da alkur'ani ita kira'a ta ibnu kasir da abu amr da yaqub wala juran saliman li rajulin sun kace ai bi ma'ana khalis tatacce wanda bai da garwayi ko haɗi da tarayya da wani sun kace to abin da ya gabata qablaha munasibin kenan ta dace da abin da ya zo qablaha a siyaqu sabiq kenan fihi shuraka'u mutashakkisuna dan an ce shuraka'u kaga abokanan tarayya sun kace fa innal khalis abin da yake tatacce duddul mushtarak fihi kishi abin da an kai tarayya ne a cikin sa shi ko wa rajulan salaman li rajulin sun kace fa innaha masdarun min salima masdari na fi'ili salima yaslamu sai a ce salaman sun kace wa hiya munasibun li qawlihi mutashakkisuna kenan shi yadda ce da fadar Allah subhanahu wa ta'ala mutashaki suna ai mutanazi'una suna masu jayayya wajhul munasaba suka ce fuskar dacewa kuma dalilin dacewa annallahu lamma zakara al-abda lokacin da Allah ya ambaci bawa al-mutanaza'a fihi wanda ake jayayya game da sha'aninsa atba'ahu sai Allah ya biyo bi zikri man huwa salimun min at-tanazu'i sai Allah ya bada labarin wanda ya kubuta shi bawan daga jayayya wal ikhtisam da kuma rikici kaji dalilin da ya kawo da an ka kawo wannan tunda an kawo wancan sai a kawo kishe shi kuma garin bane dama mun hada shi daga cikin usulul qur'ani al muqabala ba waccan muqabala ba wadda aka yi a kawo mu al-muqabala bainad dattayn an gane ko to Allah ya kyauta aya ta gaba wadda za mu tashi akan ta ita ce wato aya ta abin nan aya ta talatin da da ashirin ashirin da shida na kai aya ta ashirin da shida muna ji ko inda Allah ce alaisa Allahu bi kafin abda eh 36 na ku haba abin yana dan jimin yana dawo min 36 kenan na hudu da dini da gardagar na ji tsoro to ka san qur'ani gagara ba dole an rabu wai akwai wani gangaren bai kuskure cikin qur'ani wai shi gangaren aka ce to kaga ƙarya ta Allah ya ce wa innahu lakitabun aziz ko Qur'ani littafi da wanda ya buwa yi kuwa in ka buwa yi Qur'ani kin ka buwa yi Allah wanda magana ba hudin ta ayoyi babu mu dadi to Allah ya kyauta shin alaysa Allahu bikafin abda shin Allah bai kasance ba na as'alu litaqrir ba Allah bai kasance ba bikafin abdahu wanda ba'un an kawo ta litakidi ana iya cewa alaysa Allahu wato abin nan alaysa Allahu kafiyan abdahu sai an kawo ba an gane ko littakidi alaysa Allah bi ahkamil hakimina shi Allah bai kasance ba bai kafin mai isar ma abdahu ba wasa ba an gane ko abdahu ba wasa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan muka duba Imam Hamza da Imam Al-Kisai wadanda kufiyuna ne da Imam Khalaf shi ma kufi ne da Imam Abu Ja'far Al-Madani an gane ko sun karanta alaysa Allahu bikafin ibada ashe Allah ba shi ne mai isan ma bayin shi ba ibada hutun da jam'i ne na al'abd an gane ko ma'ana na aya raddi ce ga waɗanda suka gani akwai wani abu da zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko mu'minai to sai Allah ce to ba Allah ne mai isan ma bayin shi ba Allah ne mu ko nan an kaje mutu an kace Allah ya isa ko ba karan bane sai ga an dauke ta harkar wasa musamman in mutu yana ganin yana da karfi ko shi da kudi an kace Allah ya isa sai ka jace in bai isa ba ana aihuwarka ko baka ji ba to ko ko in kankace mutuwa Allah ya isa sai ce kai ta ya ba mu ga mun ji ta maso da rama ba babin da an kai in an kace maka Allah ya isa ka ji tsoro dan shi Allah ba irin mutum mutane bari bali a ce yanzu yanzu na shi kama Allah na iya barin ka sai lokaci yayi shi ma kamun da baka hita su fir'auna dubba sun yi tabar gaza su sun kare ba amma da Allah kama su ina adawa cewa sun kai man ashaddu bin naquwa wai kana cewa akwai Allah mai ƙarfi akwai mala'iku wani da himu ƙarfi kaga su suna nuna kenan ko Allah ma bai kai su ƙarfi ba Allah Allah ramma to amma ai ba lokacin da an halakar da su ba ce sa tabarga zakka in kana in tayalla muhla ta Allah yake baka kai kokari ka gyara in kana da rubun gyarawa in Allah kama mutun mugun kamu lamarin ba kyau Allah kai mu tsari almuhimmu dai qira'a ta abdahu waɗansu malamai suka ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ake nufi a ibadahu kuma na ana nufin bayansa ko muminai ko kuma nan bayansa sahabbai ake nufi ko kwa'a duk waɗanda sun kai imani sun ka tsaya ma tafarki na gari wa yake isa musu Allah subhanahu wa ta'ala muna ji ko yawwa waɗansu kuma sun ka ce abdahu din nan ma yana iya ɗaukar jam'i alaramma mufradun ne mudafun ila al-ma'rifa ya kuma mi tunda zamiri ma'rifa ne ya koma jam'i kamar da aka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku lissafa ni'ima Allah to ainihin ni'ima guda ta bai ce ni'amallahi ba mun gane ko to kuma kaga ni'imomi ake nufi to nan ma abdahu tunda hudin nan zamiri ne ko zamiri shi daga cikin al-ma'arif abda sai da mutum da mutum ma'arifa ya koma jam'i kenan kenan sai da mutum Allah ba shine mai isar ma bayinsa ba to in mun ka dauki qira'ata abdahu mun ka ce bayinsa kenan ta haɗe da qira'ata ta ibadahu kira'a ta abu ja'far da hamza da kisa'i da khalaf an gane ku yawwa in ko mun ka ce a abdahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi sai zaman to mi tashrifi ne girmamawa ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam to ita qira'a alaysa Allah bikafin abda an gane ko sun ka ce ma cikin tawjih qira'at al-ashr bil qur'an a safa ta 200 da wato 46 ana gani ko sun kace nan min jihati siyaqi fa innal maqsud biha huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kace kuma abin da yake karfafa wannan wayu ukhawwifunaka bil ladina min dunihi kaga nan sai sun ce wayu khawwifunaka suna tsoratar da kai ay yukhawwifunaka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kace wa amma min jihatin nazir kuma ta fuskar tamka muna ganewa tana da nazir sun kace Allah subhanahu wata'ala ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam a cikin wani wuri mawdu'in akhar kinan wa huwa qawluhu inna kafaynakal mustahzi'i mun isar maka ina fata mun ci to kaji abinda sun ka sun ka ci to amma ita qira'a ibadahu ita ba su kawo mata siyaki ba kuma su kawo ta mata biyu ba ba su kawo mata nazir ba amma ita ba in mun ka duba qira'a ta sauran eh alaysa Allahu bikafin ibadahu qira'ata Abu Ja'far da Hamza da Kisa'i da Khalaf ita ya zamu yi da ita Al-Ramma Al-Ramma ita mi ya zamu yi mata taujihi a alqur'anance ba ana nufin isa ba ya ayyuhan nabiyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ai ba dole ba sai karfa ta kafin an gane ko yawwa walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raghib to a takaice dai qira'a ta ibadahu tana nuna cewa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma tana cikin kariya ta Allah duk da yake kariyar da Allah yake ba manzon shi ba irin yadda yake ba mumin ne ba ko ba karan bari tunda imanin ba guda ba daidai imanin ka daidai kariyar da kaka samu ihfazillah yahfazka shi yasa in muna so Allah ya tsare mu mu tsaya ma Allah kuma ba da baki ba eh ba da baki ba har da aiki aikin ya zama to ya yawa ni ba shi ne ake bukata ba Allah ce wai khawwifunaka bil ladina min dunihi bil ladina nan kana iya daukar gumaka sai da munto ya kama ta alladina an yi mata mu'amala ta mu'amalatul uqala an gane ko alhali ita ghairul aqila ce bin nisba bin bin nisbati lana bin nisbati ila Allah ko ko bil ladina min dunihi da waɗanda ba Allah ba da uqala din da ghairul uqala tunda suna bashi tsoro da bokayensu suna ba shi tsoro da masu mulkinsu suna ba shi tsoro da masu kudinsu suna ba shi tsoro da jama'arsu kuma suna ba shi tsoro da gumakansu duk dai sai an ka haɗi sai Allah ce wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi fa malahu min had to bai da mai shirye da shi ko sai nan yace mi wa man yahdillahu fa malahu min mudil an gane ko to aya tara al-ramma wanga aya akwai irin ta wa man yudlilillahu fa malahu min had afaman yattaqi bi wajhihi isu al'adab yawm al-qiyamah in ka diba aya ta 23 cikin wannan sura akwai irin shi inda ya kawo Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yuti Allahu fama lahu min had afaman yattaqi bi wajhihi isu al'adab yawm al-qiyamah an gane ba yawwa to nan kuma in muka duba nan alaysa Allahu bikafin 'abda ويخوفونك بالذين من دونه ko ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل ko ba gaba cikin harda can kuma cikin suratul ra'd yace ومن يضل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق to ni dina ga maka Allahumma amin to Allah ce ومن يهد الله duk wanda Allah ya shirya da shi fa malahu min mudillin bai babu wanda zai batar da shi Allah ka sanya mu cikin su alaysa Allahu bi azizin intiqam shin Allah bai kasance ba aziz mabuwayi daga azza ya azzu ko azza ya izzu ko azza ya uzzu zintiqam Allah shi ne matsayin ma'abucin ukuba mai yan azaba wanda azaba irin al- azaba irin ta ubangiji babu irin ta to bari mu haɗa waɗannan ayoyin saboda suna tare da juna Allah subhanahu wata'ala ya ce wala in sa'altahum in ka tambaye su man khalaqas samawati wal ard wa ya halitta samai da kasai la yaqulunna Allah za su ce Allah ne ko ba ka da bari yawwa a cikin suratul uh, abin nan suratul uh, az-zukhruf ko wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda ko la yaqulunna khalaqahunna azizul alim aya ta tara ko to sannan kuma can cikin suratu eh, luqman ni yace wala in سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله كما كان بني كنا لا يقولن الله آه، ولا إن سألتهم من خلق السماوات ولا يقولن الله شيء أتكين لكمان دكما زمر شان كما لا يقولن خلقهن العزيز العليم أما إن كديبا تنتكين سورة العنكبوت أنغانيكو ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ai hatta rakinan nan akwai wasu harshen su wal kamara la ya ƙulu Allah an gane ko? to akwai kuma guda abin nan cikin suratun zukhruf a aya ta 87 wala in sa'altahum man khalaqahum dan baba khalaqa samawati wal ardh man khalaqahum la yaqulunna Allah alaran mu sai ai haka saboda kaso dan ga abuwa suna rikitar da mutum to mu kuma muna dan tsakarwa ne cikin abin da Allah ya ba mu da sani kul ka tambaye su a fara'aytum mata da ulumin dunillahi shin kun ku ba ni labari abinda kuke kira wanda ba Allah ba in aradani Allahu bi durrin in Allah ya nufe ni da wata cuta hal hunna kashifatu durrihi shin suna iya yaye mini ko kuren mini wannan cutar da Allah ya so ta same ni an gane ko yawwa to aw aradani bi rahmatin ko ko idan Allah ya so ni da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmati su suna iya kame wannan rahmar ta Allah za su iya kaga ba za su iya ba Imam Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun zammi al-basriyani an gane ko sun karanta hal hunna kashifatun durrahu aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsika abin nan hal hunna mumsikatun rahmatihi a mumsikatun rahmatahu ya kamata ya kasance a rama mumsikatun mumsikatun rahmata tun da akwai idigamu ga mai ta jiri su haɗu muna da ce an yi ɓanna ba ai idigamu da gari ba sai Allah kyauta to sai da manto an yi musu tanwini to tanwinin nan yana nuna mai al-istiqbal tun da mumsikatu halhunna kashifatu durrihi kamar ya zamanto tabi'ar su ce in an kai idafa abu ne wanda suna iya yin shi yau da gobe musikatu rahmatihi amma nan da yace hal hunna kashifatun durruhu kamar abinda zai zo gaba yake zance mumsikatur rahmatahu rahmat da za ta zo gaba kenan ya hada yanzu baya da yanzu da kuma gaba to amsa dai ba su iya wannan to tunda haka nan na Allah ne yake da ikon waɗannan abubuwan to kul hasbiyallahu ko kace Allah ya ishe ni an gani ko alaihi ya tawakkalun mutawakkiluna in tabe nan baka ce ya tawakkali in tabe nan ban mata hawa alaihi ya tawakkalun mutawakkiluna domin asalin wanga ya tawakkalu ban mace kenan shi wa alallahi falyatawakkalil mu'minu nan falyatawakkalni sake dare sun ka hadu sai an kai guda kasra an kace wa in sakina lil taqaya faksir ma sabaq wa ija kullinan fa hasfuhu ahaq ko ba karan bane in harufa masukuni bi suka hadu to kenan na, na farkon sai a mai kasara wanda shi galibi ne ba wai kowane wuri ba galibi yace wa in yakul linan in kuma harafi na lin wawun ko ya'un fa hasfuhu ahaq shafi shi ya dacewa mun gane ko to nan kuma ba saki da sun kadu ba alaihi yatawakkalu fi ilmi mudari'i marfu'i wa alamatu rafi'i dhamma ala akhirih kina alaihi yatawakkalul mutawakkiluna ba a ce yatawakkalil mutawakkiluna anan mun gane ko to ga Allah ne dai kadai masu dogaro suke dogaro shi yasa bai ce ba yatawakkalul mutawakkiluna alaihi ba sai ce alaihi gare shi ne kadai masu dogaro suka dogaro gara an gane ko yawwa to yufidul hasr yawwa amma ba kullun da yufidul hasr ba ba kullun ba taqdim wa haqqu at-ta'khir lahu yani asbab wa aghrad kaseera qul ya qaumi amalu ala makanatikum kace ya ku mutane na ku yi aiki ala makanatikum nan makana ba wuri ake ba akan halin ku imam shuba ya karanta ala makanatikum bil jam'i kenan makanat ku yi aiki akan halayen ku to nan makanat sai zama to jam'i na an yi muqabalatul jam'i bil jam'i kowa sai shi dauki guda ala makanatikum kuma qira'a ta jamhur ko kace mufrad mudafun ila al ma'rifa ya kuma mi jam'i kenan duk dai ake nufi kenan halayen ku ko kace a makanatikum nan an yi muqabalatul jam'i bil mufrad sai zama to kenan nan kowani an ce an hankalta mashi na da nashi rabu karshe dai za ta kuma ma'anar jam'i ko ba ka dan bane yawwa to inni amilun ku yi aiki akan halinku ni ma zan yi aiki akan nau hali fa sawfa ta'lamuna da tanu za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi wanda azaba za ta zo ta kaskantar da shi wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba dawwamamma ta sabka gare shi to ala rammami abun mun ce azabun yukhzihi da azabun muqim hmm? to a gurguje dai yukhzihi tana yi wa azabar duniya ake nufi muqimin kuma da ma azabar wuta ta lahira an gane ko yawwa aya ta gaba wadda akwai tujihul qira'ata a cikin ta abin nan ita ce aya ta 42 inda Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah ne yake karɓar rayuka lokacin da suka mutu an gane ko to nan kuma an ce mala'iku wani lokaci su ne suke karba a cikin qur'ani kuliyata a'a nan gudana mala'ika gudana kuliyata fakum malakul mauti hatta idza jaa ahadukum al-maut tawaffatuhu rusuluna to ya an kai Allah ne ka karbar rai ko ko kaga zama suka ce a'a nan ana nufin shi babu ran da za a dauka wa makani lafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala shi ko malakul mauti shi ne an jagoransu rusulu na kuma akwai mala'iku da an kasa yawon da za su su yi karɓar rai tare da shi ba shi kenan ba to inda rigimar take su waɗanda su aka karɓar ran tare da su yaren shi misali ai suna irin rabuwa ko to in za a ɗauki rai wuri dubu shi ka gara za a yi tun da an ce duk ran da za a ɗauka sai ya zo ba sani kuma na fahimta ba sai malamai suke cewa ala'ayyati hal dan adam da yayo tv za a ga ana ganin mutumin da ke watsa labarai a cikin miliyoyin gidan to idan Allah ba dan adam ilimin da yake da abin da zai rarrabuwa a irin haka nan balantana Allah subhanahu wataala dan yayi mala'ikin da ke iya halatta wurare ba su yawa lokaci daya ai ba da abin mamaki bane an gane ko Allah ya tawaffal anfusa ida mautiha wallati lam tamut fi manamiha da wadda bata mutu ba a cikin baccin ta kinan karaman mutuwa ta yi to fayumsiku allati qada alaiha almauta sai Allah ya karbi wadda aka zartar mata da mutuwa ko yawa wannan ita ce qira'ata wato aljamhur qira'ata hamza da kisa'i da khalaf fayumsiku allati qudiya alaiha almaut sai da mantu almaut da naibul fa'il ya yi masa dhamma sai Allah ya karbi wadda an zartan mata da mi da mutuwa to mi mi ab- alaka tsakanin kira'o'in wanda ta ce qada alaiha al-mauta kenan ta nuna Allah ne ya zartar mata da mutuwa waccan qubiya kuma ba a kawo fa'ilin ba kenan wanda ta fassara wane ne ke hukuntawa shine alaka tsakanin su al-bainal mujmal wal mubin la in bumanta ba mun yi shi can eh, a can cikin dirasatun fi usul tafsir lokacin da mun kai muqaddima akan tawjihul qira'at haka dai kuma kaba yawwa to yanzu da muka zo a cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an sun ka ce to ita qira'a ta hamza da kisa'i qudiya jamhur kuma qada alaiha al-maut ita ko hamza da kisa'i da khalaf qudiya alaiha al-maut an gane ko sun ka ce to ita kowace qira'a daga cikin su an kawo mata an yi taujihin ta da siyaki qira'a fa yumsiku allati qudiya alaiha al-maut sun ka ce qad jaa qad ata bihi aidan fi qawlihi ta'ala ba'daha ila ajalin musamma an gane ko ila ajalin musamman shi ajalin ai lokaci ne musamman an gane ko shi musamman ismul maf'ul na daga samma yusammi tasmiyatan ismul fa'il musammi ismul maf'ul musamma lokaci wanda an ka sanya masu suna to kaga da shi da qudiya da musamman duka sun yi tarayya a matsayin a matsayin mabniul lil maf'ul wasai ko mun fahimta ba musamman ai maf'ulun bihi ne ko ismul maf'ul zamu ce an gari ko anan ismul maf'ul dan kawai yace mun yi kuskure wajen i'rabi to ita ko qira'a da Allah yace fa yumsiku allati qada alaiha al-maut ko an gari ko qada alaiha al-maut inda yace qada alaiha al-maut ba qudi alaiha al-maut ba qira'a ta hamdul kisa'i da khalaf qira'a ta jumhur qada alaiha al-maut sai suka ce an hankalta masa yakin da ya zo gabanta da Allah ce Allahu ya tawaffal anfusa kaga nan yana koma ne zuwa gaba zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma bayan ta ce mi fa yumsiku allati qada alaiha almauta ka gani wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma duk wadanga fi'ilan suna koma ne zuwa ga Allah subhanahu wataala kidan kowace qira'a tana abin da ke taimaka mata a cikin siyaki tahu Allah ce amittakhadhu min dunillahi shafa'a shin sun riki nan bal kana iya ɗaukata idrabu ce kinan bal a'aha ko idrabu intiqali an gane ko kinan an tashi daga wata magana an gane ko bal a'aha ittakhadhu min dun am ittakhadhu min dunillahi shufa'a asurriki masu ceto jam'i na shafi'a waɗanda ba Allah ba kul awalau kanu da yamliku da shay'an kace ko da basu mallaki komai ba wala ya aqiluna kuma ko da basu da hankali ba sa hankalta wannan ba shi ke nuna babu ceto ba an gane ko sace mi kullillahi shafa'atu jami'a ceto na Allah ne gaba daya kenan in ya bada izini ana yi dan mu gane lahu mulku samawati wal ardi mulkin samai da kasai na wani na Allah bai ce mulku samawati wal ardi lahu sace lahu mulku samawati wal ardi saboda ya at-taqdim wa at-ta'khir sai lufi da maza rahasr yawa anan amma eh ka san karatu ana son kaidi ga kazan mugu kullu shi rinka faɗo maka sai Allah ce min summa ilaihi turja'una ko ga Allah ne za a maida ku mutane Allahu akbar to imam abin nan yaqub al-hadrami al-basri ya karanta summa ilaihi tarji'una ga Allah ne za ku kuma dama ya an maida ku ai dole ku kuma ga Allah ko kun ji ko kun so dan mala'iki ya saka gaba kariya kai kai kwana to da yace summa ilaihi turja'una ko tarji'una qira'ata yaqub ga Allah ne kadai za a koma da yace ilaihi dinna arram yayi taqdim ma haqquhu ta'khir fi madha al-hasr yawa arramma idan muka duba a cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam aya da muka karanta Allahu yatawaffal anfusa hina mautaha sai ka diba bayaninta a safa ta 844 muna gane ko ita ko aya kullillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi wal ardi thumma ilayhi turja'un aya ta 44 a cikin suratul zumar sai ka diba a cikin safa ta 100 cikin safa ta 652 a cikin alqira'at wa asaruha fi at-tafsir wal ahkam muna gane ko tauni na kare nawa aiki yanzu aya wadda za mu tashi akan da akwai taujihul qira'at al-ramma ita ce aya ta hamsin da uku inda Allah ce kul ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim ko yawwa to ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim imamu asim an gani ko da imamu abu ja'far sun karanta ya ibadiya sun yi ma ya'un fataha amma sauran ƙurra kawai sun ce ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim ba su yi mata su yi mata sukuni wannan babu matsala a ramar duk dai ma'anar ba ta canzawa kul nan umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gaya ma al'ummar sa kuma bayan shi kul kai mai wa'azi wanda Allah ya ba ilimi ka gaya ma bayan Allah ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayi wanda kun kai banna akan kawunan ku duk zulubin da kai gawa zai fada kanka shi yasa ya Allah ce ka bari in baka bari ba bala'in kanka zai fada shi Allah babu abin da zai shawo shi ana rama da Allah ya ce a bar zina mutum ya kiyasa ta yi zina sai ɗauki sida shi Allah bai ɗauka sida kana za ka halaka to Allah ce la taqnatu min rahmatillah kab ku yanke kauna daga mi daga rahmar Allah Imam Hamza al-Kufi da Imam al-Kisa'i al-Kufi da Imam Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Imam Yaqub al-Hadrami al-Basri sun zami al-Basriyani sun karanta la taqnitu min rahmatillah ku yanke kauna daga rahama Allah an gane ko suran sun karanta la taqnatu to la taqnitu la taqnatu dum an shirika ku yanke kauna daga rahama Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta dhunubai gaba daya in an tuba innahu huwal ghafurur rahim Allah shine mai gafara kuma shine mai jin kai tuba irin wanda Allah ce ayi ba irin tuban mazuri ba ba sani kuma fahimta ba yawwa to idan muka duba a cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam safha ta 928 ka duba kaga bayanin da annan to tadiba cikin kuma al-itqan fi ulum al-qur'an yake kawo cewa wannan inda kawo mufradatul qur'an wadansu ayoyi da sun ka kebanta da wani abu sai a kawo shi wanda aya tana daga cikin aya mafi sawa tsammanin rahama Allah an gane ko yawwa tana daga cikinsu don an ce inna Allah ya gafiru zuruba jami'a mun gane ko aya ta gaba da akwai tujibul qira'ata a cikinta shine inda Allah ya ce wa yulajji Allahu alladhina taqaw bi fa'atatihim aya ce ta 61 amma kafin wannan ayar dole sai an koma aya ta gabanta aya ta 60 kenan inda Allah ce wa yawmul qiyamati ranar tashin alqiyama taral ladina kazabu ala Allah zaka ga waɗanda suka yi ma Allah ƙarya kazabu ala Allah ba ce su yi ƙarya sama Allah la yajuzu isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan suka yi ƙarya sun jingina ta zuwa ga Allah wujuhuhum huskokinsu za ka gare su musu wadda sun yi baki kirin to ka gani dama Allah ce mu tabbiyar wujuhum wata suwar wujuh alaysa fi jahannama ashe ba cikin jahannama bane maswal lil mutakabbirina makoman masu girman kai take tabbacin na take Allah kai mana tsari to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa yunajji Allahu alladhina taqaw Allah zai tseratar da waɗanda sun kaji tsoronsa yunajji nan fi'ili mudari'in yufidul hal wal istiqbal abinda zai iya zuwa gaba an gari ko arma yawwa to idan muka duba imam wato rauh wanda rawi ne na yaqub an gari ko shi ya karanta kenan wayun jillahu an gari ko? Allah zai tsira ta an gari ko? dama kira'a ta yakub duk inda irin wannan fi'ili ya zo shi yaqub yana koma ne zuwa ga mukhaffaf cikin qur'ani qul man yunjikum qul illahu yunjikum falyawma nunjika bi badanika an gane ko nunji rusulana kazalika nunjil mu'minina inna lamunjuhum ko duk galibi inda zo cikin qur'ani inna munjuka wa ahlaka yaqub ko ina yana karantawa ne da takhfifi muna gane ko to wanga wuri dai an ka samu istisna'i inji malamai sun ka ce nan sai an ka samu shi imamu yaqub tun da shi na da rawi guda biyu rawinsa guda rawu sai karanta wa yunjillahu alladhina taqaw Allah zai tsiratar da su ruwaisu kuma sai ya karanta irin qira'a ta jumhur wa yunjillahu alladhina taqaw Allah zai tsiratar da waɗanda suke masu jin tsoron shi to an ce yunji ala ramma daga an ja yunji in ja an an ce yunji daga najja yunji tanjiyatan duk tana nufin tsiratarwa ko ka ce yunji da najja don ma'anar su daya ko kuma yunji tsiratarwa ta masu daidai imanin mutum yunji kuma ya zama to ta yi karfi ne saboda mi karfin imanin mutum idan muka duba cikin littafin taujuhul qira'at al-ashr bil qur'an suke cewa wa yunajji Allahu alladhina taqaw bi mafadatihim da wa yunji a qira'ata wato rauh rawi na yaqub an gane ko yadda za a taujihin su shine bi mafadatihim afwan wa yunji wato وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم مفازة شيني wato mafaza shine tsirarsu daga faza ya fuzu ne kidan saboda rabautar da sun kai koko Allah zai tsiratar da su da wurin da za su rabauta imam shu'ba wanda rawi ne na asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta bi mafazatihim kenan da tsirarsu koko da wurin da za su tsira sauran sun karanta bi mafazatihim bil ifrad kenan mafazat jam'i ne an gane ko to sai suka ce ita qira'a ta wato jamhur da anka ce bi mafazatihim kamar inda yazo cikin fadar Allah subhanahu wataala la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafazatihim min al'azab a ce bi mafazatin min al'azab ba kenan wannan shi lafazin ya samu abinda ya zo irin shi tamkashi a cikin alkur'ani kuma duk qurra sun karanta da wannan to amma mafazatihim asalin shi abin ga mafaza mafwaz ne mafwazatihim ne daga faza ya fuzu ne asalin faza ya fuzu fawaza ya fuzu ne to amma in muka dauki mafazatihim wurin ci da su an yi muqabalatul jam'i bil jam'i in an ce bi mafazatihim kenan mufrad ne an kai idafa zuwa ma'rifa ya koma jami ko kuwa a mafazatihim wurin da za su tsira babba ita ce aljanna gaba ɗaya to mafazatihim shi kuma mafazatihim kowa yana nashi gida cikin aljanna inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa eh arba to Allah ce la yamassuhum su wani cuta ko bakin ciki bai samu su aljanna ina zaka zuwa ka zamanto ba ka samu wani abun da bai cuta ba wala hum yahzanuna amma ba za su yi bakin ciki ba ita duniya abinda ma kan nemo don shi sama farin ciki alramma shi ga zama bala'i gare ka yanzu ka san dai abinda mutum yake so ita ce mace ko to macen da ka kawo ka kashe kuɗi don ka ji daɗi in ta zaka ta hura ma wata wuta sai ka bar mata gida wallahi in baka anniya ba wallahu ta'ala a'lam to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu khaliku kulli shay'in Allah shi ne ya halicci dukkan komai wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi ne mai tsaro ga dukkan komai an gane ko yawwa lahu maqalidus samawati wal ard maqalid kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun sun yi sabani kan mufrad kin shi tunda jam'i na mufradin shi shin miqlidu na ko kakana dai sun yi tai taskocin arziki na sammai wal ardi da kasai dan ba kasa guda aka gibina aljinsiya ce na Allah na shi kadai lahu shi yasa gabatar da shi ko wallazina kafaru bi ayati llahi wadanda suka kafirce ma ayoyin Allah ash-shar'iyya wal kauniyya Allah ce ulaika ibn ashur yace wagga ishara ta dudu ala annahum ahya'u bil hukm waɗancan humul khasiruna su ne waɗanda sun kai hasara Allah kai mana tsari ya kawo ula'ikal khasiruna mubtada ya zama to ma'arifa khabar ya zama to ma'arifa shine ake kira cikin ilimin balaga ta'riful juz'aini ga hum kuma ta ƙaru hasar bi annan wannan wuri to kul ka ce da su afa ghairallahi yanzu wani Allah ta amuruni nan idan muka duba akwai qira'at wato da dama kuke umurta ta imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yani sun karanta ta amuruni ta amuruni mun ji ko imamu ibnu amir ad-dimashqi an gane ko ya karanta ta amuruna ni an gane ko ta amuruna ni amma rawin shi guda abdullahi bin bakwan an yi sabani wajen shafe wato ɗaya daga cikin nunu an gane ko ma'ana nunun guda kamar yana karanta ta tare da irin su kira a sunafe da abu ja'far ta amuruni mun gane ko sauran kuma sun karanta ta amuruni malamin su bahu kenan sun yi manunin shadda to kenan wannan ya nuna cewa an yi mi an tabbatar da nunul wiqaya tare da nunul fi'il domin ta amuruna wannan nunun ta fi'ili ta marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun lil annahu min al af'al al khamsa ni kuma nunun guda nunul wiqaya ake kiranta li annaha taqil fi'il min al kasr tana hana mafi'ili ya hada cikin kasara wanda dama ba kasar yake dauka ba an gane ko yawwa to duk dai ita ta amuruni shin za ta zamanto nunul wiqaya ne kina an shahi nunul fi'ili ko ta amuruna ni ko duka yazo da su ta amuruna ni a ta ibnu amir duka an zo da nunun guda biyu ba a shigar da guda cikin guda ba ita ko ta amuruni an zo da nunun guda biyu sai dai an yi idgamin ta cikin guda amma da ta mai shadda to ita kira'a wato wadda an ka tabbatar da nunin guda biyu ta abdullahi ibn amir sun ka ce an yi taujihinta da nazir tamkar irinta da ya zo cikin alkur'ani qala ibn umma innal qauma istad'afuni yace mi wa kadu yaqtulunani nani nani ta'murunani a qira'ata ibn amir ba sai kun fahimta ba ita ko ta'muruni nan maddul lazim duk lokacin da alif ko wawun ko ya'un mai sukuni harafi mai shadda ya zo bayan su harafi mai shadda to suna ne maddul lazim wal misbah ghayr al maghdubi alaihim wal dallin maddul lazim kenan kaga alif harful maddina kuma ga harfi mai shadda ya zo lamu kamar kuma wa hajjahu qaumuhu qala atuha يحاجوني في الله وقد هدان اللهم امين to yanzu wani Allah ta amuruna ni ko ta amuruni ko ta amuruni kuke umurta ta a abudu in bauta ba ayyuhal jahilu ya ku jahilai kaga wannan yana nuna cewa wato bai dace abota ma wato wani Allah ba ko ba ka da bane to wannan shi ne abinda take karantarwa kina yan an ga dama ana ma nun lulqaya a sanya cikin nunun tafi'ili ayi shadda in an ga dama a barta ta amuruna ni wannan duka ya tabbata a larabci kaga sai ka yadda ka'ida ta ilimin nahwu a cikin ilmul qira'at yawwa kuma wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ataida nini ta'idani kaga ga nunin tafi ta ni kuma wacce nunin wiqaya ce yawwa nan ma ana iya wato kafa hujja da irin wannan a cikin alqur'ani mai girma duk da yake ba su kawo shi ba amma an kadi ba cikin tadribatul lughawiyya juz'i na farko na al-sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo shi don haka wannan qur'ani ya tabbatar da lughat na larabawa daban-daban wallahu ta'ala alam kenan yanzu musu na akai musu yanzu wani Allah kuke umurta ta in bota wanda ba Allah ba sai Allah ce walaqad uhiya ilayka an yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablika da sun gabace ka la in ashrakta da dai zaka yi shirka la yahbatanna amaluka da aikin ka zai baci wala takunanna min al-khasirin da za kasance daga cikin waɗanda sun kai hasara to in annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mai haka da annabawa da Allah ya faɗi a cikin suratul an'am walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'maluna to ina ga wanda ba su ba ya kamata a yi hattara to ayoyi waɗanda za a yi taujihin su iska ce ta abin nan amma dai bari mu dan taba ayoyin a kurkuci duk da ke lokaci ya tafi Allah ce wani fika fi suri malamin sabahu an yi busa cikin kaho amma Allah ya rahin za a yi busa don ba a yi ta ba yanzu dan da an yi ta da yanzu babu babu mu wurin ga muna karatu madi na amma ana rahin mudari'i zuwa gaba domin mutahaqqaqul wuqu'i ne tabbas zai zai abku shine mutahaqqiqul wuqu don babu wanda ya sai hana Allah ya tada kiyama Allah ce fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi duk wanda a cikin sammai da cikin kasai zai mutu sa'iqa wani lokaci kuma tana nufin suma illa man sha Allah sai wanda Allah ya so thumma nufikha fihi ukhra sannan za a yi busa ta biyu fa idahum qiyamun yanzurun sai ga su tsaye suna kallo ido kurukuru ana jira abin da hukuncin da Allah zai yi can cikin suratu safat fa idahum yanzurun babu qiyamun Allah ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kasa za ta yi haske da hasken ubangijinta wa wudi alkitabu za a aza littafi na alkitabu aljinsiya ce ba littafi guda na ba littafai na za a aza wa alran ba wannan ya nuna za a auna littafai saman sikeli kuma za a auna mutane saman sikeli kuma za a auna wato mi ayyukansu duka waɗannan abubuwan za a auna su ba kamar da mutane suke cewa ba a'a kawai wai za a yi adalci ake nufi waji abin nabiyina za a zo da wato annabawa nabiyina kuma akwai nafi ya karantawa nabiyina an gane ko? to ko mu ce dun ma'anarsu ɗaya ko ko annabiyi na daga annabuwa ne shine sharafa ɗaukaka annabiyi na kuma daga fa'ilun ne bi ma'adal fa'il mai bada labari ko kuma fa'ilun bi ma'adal maf'ul wanda ake ba labari dama annabi ana ba shi labari daga Allah na wahayi shi ba shi ba da labari don haka duka ne sun tabbata da ɗaukaka da ba da labarin da a ba shi da shi bayan duk sun tabbata wa shuhada'i za a zo da shuhada waɗanda sun kai shahada shahada na uka ce ba wai sai wanda ya mutu fagen yaki ba kadiba cikin ahkamul jana'iz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo nau'uka na shahada wa qudiya bainahum bil haqqi Allah ce za a yi hukunci tsakankanin mutane da gaskiya wa hum la yuzlamuna su ba za a zalunce su ba wa wufiyat kullu nafsin ma amilat kowace rai za a sakanka wata da abin da ta aikata wa huwa a'lamu bima yaf'aluna Allah shi ne mafi sani game da abin da sun ka aikata kenan hisabin don an yi maka don kakka sa tsammanin wai kamar Allah subhanahu wataala yana abin nan ne in bai jahilci komi ba sai Allah ce to wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara an gane ko siqa da qila da ji'a duka waɗanga imamul kisa'i al-kufi da kuma ruwais rawi na yaqub da hisham wanda rawi ne da abdullahi ibn amir suna karantawa da ishmam jui'a suiqa ƙuila an gane ko to wannan bai canza ma'ana za a kora kafirai si kallabi da kafaru za a gaggaba su in ji malaman zauri ila jahannama zuwa ga jahannama zumaran jama'a jama'a Allah kai mun tsari hatta idza ja'uha lokacin da sun ka zo mata ita wuta futihat abwabuha al-kufiyuna da asim da hamza da kisa'i da khalaf an gane ko sun karanta futihat abwabuha za a bude kofofinta an gane ko sauran qurra kuma sun karanta futihat abwabuha da wajen na ‘yan aljanna wa futihat abwabuha wa futihat abwabuha kina alkufiyuna duka sun karanta shi takhfifi za a bude kofofin wuta wa qala lahum khazanatuha an gane ko masu tsaronta khazana jam'i ne na khazin kamar da ake cewa kataba jam'i ne na alkatib hafaza jam'i ne na alhafiz wa yursilu alaikum hafaza alam ya'tikum rusulun minkum za a ce da su manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku na ana nufin sun kace wato cikin mutane ba cikin aljannu ba tun da cikin ‘yan wuta akwai ‘yan aljannu to don haka zance mafi inganci cikin aljannu babu annabawa inda aka yi ma wahayi sai dai su karɓi wahayin da ake yi ma annabawa na mutane su kuma su isa zuwa ga mutane su kamar da Allah faɗa cikin suratul ahqaf wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundirina المهم ألم يأتكم رسل منكم أصطادقوا على majmu'ikum kenan alwahid minkum manzanni ba su zo muku daga gare ku ba minkum bai ce wa minkum na ba ai manzanni sun shahi mata ku li taglibi janibin dhukuri ala janibin inas yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna muku gargadin haduwarku da Allah kenan liqa'a rabbikum yawmikum na haduwarku da Allah an gane ko sai dai ba a kawo rabbi ba haduwarku da wannan yini kenan haduwarku da Allah a wannan yini هذا wannan yin qalu sun kace bala haka ne walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalmar azaba ta tabbata akan kafirai Allah kai mu tsari to qila dkhulu abwaab jahannama arama sai a ce ku shiga kofofin wutar jahannama khalidin fiha kuna masu dawama a cikin ta fa bi'sa maswal mutakabbirin tir da makomat masu girman kai an shahi al makhsus bil zammi wato bi'sa maswal mutakabbirin hiya mun gane ko to anan al-ramma akwai abin da ya kamata mu duba abuwa ba jahannama ƙilar hudu abuwa ba jahannama da an ka ce abuwa ba jahannama ƙohon jahannama ya za mu yin tafsirin ƙohon jahannama a alƙur'anin ce eh mu yi bayani kansu tu ya za mu yi bayanin su a alƙur'anin ce to ɗauko tun da ɗauko za a yi almuhimmu a gurguje jahannama kofa nawa gare ta to ina aya la hasaba ata abwabi wanda ko dan qur'ani ya yarda wannan shine da karatu kike muna gare ko yawa to na alam ya'tikum rusulun minkum an gane ko yatluna alaikum ayati rabbikum akwai komi yaqussuna alaikum ko ba ka bari to kenan sai kai hattara kai mai har da alkur'ani can cikin suratul araf an gane ko na farko ya bani adama in ba ya atiyannakum rusulun minkum sai ce mi ya qusuna alaikum ayati kaka cikin suratul araf ya qusuna na muna ganewa yawwa to cikin suratul ghafir kuma mi ya tuluna alaikum ayati rabbikum an gani ko don a yi hattara to sai ce ni wasiƙan ladina ta ƙaurar bahun za a rakki 'yan aljanna duk da ce an ce siƙa ba ana rufin kora su za a yi ba irin da za a kora kafin rai wasiƙan ladina ta ƙaurar bahun za a tana yawon min babin mushakala na mashi sa an ka ce wasiƙa an gane ko tunda an yi makafirai amfani da kalma ta siƙa ita ma sai an kai masu imani da siƙa amma ba nufin su kora su za a yi ba a rike su za a yi alladina taqaw rabbahum waɗanda sun kaji tsoron Allah an gane ko ila aljannati zuwa ga aljanna zumaran su ma jama'a jama'a Allah shi ya mu cikin su hatta idza ja'uha lokacin da sun ka zo wa futihat abwabuha kufiyuna da asim da hamza da kisa'i da khalaf wa futihat sauran sun karanta wa futihat to menene wa futihat ko nan futihat farkon budewa futihat an bude ko ko futihat an gane ko an nuna an buɗa sannu sannu futtihat an gane ko wasu za a buɗe musu da gaugawa wasu kuma sai an ta yi sannu sannu saboda imanin ba guda bane imanin misbahu wa qala lahum khazalatuha masu tsaronta za su ce lahum buske wala hunna ba domin cikin aljanna akwai yan mata mata ko da taglibi janibin zukuri ala janibin inas masu tsaron aljanna za su ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku tibtum kun ji daɗi daga qaba yaqibuni fadkhuluha ku shige ta khalidin kuna masu waɗanda an ka kaddara ma dawwama nan abuwaba wanda yake nuna maka asalin alif ta ba'un ta babu babu asalin shi ba wagun na dan jam'i abuwaba an gani ko yawwa to eh to su ko kohoyin aljanna nawa na guda takwas na to su kuma ba aya sai hadisi ko ba ka dan bane cikin shi kuma akwai babu wanda ake kira rayyan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu mu shiga shi sai ni sai masu azumi Allah ya sa mu shiga ciki to abu na karshe wanda za mu kara anan kafin mu karkare karatu shine wajen kohohin wuta sai an ka ce futihat abwabuha kohohin aljanna sai an ka ce wa futihat abwabuha na an yi sabari wajen malamai sun ka ce nan gaggawa wa ana kiranta wawu samaniya duk abu in ya kai takwas laraba sai su sa wawun سيقولون ثلاثة ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم سنك تي دي زمن تو ثامن ليس أكا واو kamar da inda Allah ya ce at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf sai ce wan nahuna 'anil munkari kamar inda ya ce asarbu in tallaka kunna ayyub lahu azwajan khairan min kun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara sunan tawawu samariya wasu malaman lugu suka ce kai babu tawawu samariya mu mai raba can da an kace sai ya kuluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wawan shahitana an kai wa rabi'uhum kalbuhum wa ya kuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa sadisuhum kalbuhum sun kace sannan can da an kace asarabu inda Allah kunna ajibu lahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin da an kace wa abkaran saboda sayyibatin da abkaran ba daina ba sayyibu daban wato bazawara kinan ko ko zawara ko abkaran daban sun kace can kuma da an kace التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف sun kace wannahuna anil munkari domin annahyu anil munkari daban al'amru bil ma'ruf daban sannan da anka ce wa futihat abwabuha ba wa samaniya bace hatta idza ja'uha an gane ku ustaqbilu za a karbe su wa futihat abwabuha sai abu musu koyin su ko su ilu za a tambaye su su waye tunda manzo Allah ya ce zai kwankwasa kowa aljanna kenan zai kwankwasa sannan kuma wa futihat abwabuha sannan abu musu kowa aljanna sun kace haka na ita ko wuta futi hata abuwa balagar da a ciki kun kace saboda ita wuta an gane ko su yan aljanna kafin ma su iso an fara burbushin bude ta sanyin su ya buge ta su ko yan wuta bari za a yi sai sun kawo suna kawo wa sai a bude sai zahir da shi buge su sai an kace futi hata abuwa an gane ko eh Allahumma amin to dan haka dai ya kamata mu fahimci wannan abu guda wanda zamu kara na har da alqur'ani shine wato wajen har da alkur'ani wajen ya tuluna alaikum ayatu rabbikum din nan ko mun kawo bayani na ya tuluna cikin ghafir da kuma ya qustuna a cikin suratu a'raf to akwai guda cikin suratul an'am inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ma'ashar al-jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina sai ka gane da an'ami da arafi ya kusuna ita ko gafir abin nan zumar ya tuluna an rama mai hada alkur'ani to ga dukkan alamu dai lokaci ya yi muna halinsa kuma mun zo ƙarshen suratu zumar da izinin allah nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته